bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullah alhadisu thamin wa talatun hadisi na talatin da takwas an abi huraira ta an samu daga abi huraira radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah ta'ala kala lalle Allah madaukaki ya ci man adali waliyan duk wanda ya nuna kiyayya da masoyina faqad adantuhu bil harbi to na mishi izini ya huto mu yaki da ni da shi inji Allah wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in bawa na bai taba kusanta da ni ba da wani abu ahabbu ilayya mafi soyuwa gare ni min maftaratuhu alaihi tamkar abinda na farillanta mishi ko da yaushe kana biya abin da Allah ya farlanta ma to ka hai kusanta da Allah yanda Allah yake so wala yazalu abdi bawa na ba zai gushe ba ya taqarrabu ilayya bin nawafil yana kusanta da ni da nafilfiloli bancin yayi abin da aka farlanta mai hatta uhibbuhu har sai na so shi fa idza ahabbtuhu in kuma na so shi insha Allah kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ni zan zamanto na kare jin nan nashi da yake ji da shi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi zan kare ganin nan nashi da yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannayen nan nashi da yake kama abu da ita zan kare ta wa rijluhu allati yamshi biha da kahon nan tashi da yake tahiya da ita zan kare ta wala in sa'alani la u'tiyanna Allah ya yi rantsuwa da kanshi ya ce ina rantsuwa da zati na wallahi in ya roƙe ni zan bashi da abin da yake wala in sa'ala ni wallahi in ya tambaye ni la'u'tiyan na sai na bashi abin da ya tambaye ni wala in ista'adani wallahi in ya nemi tsari na la'u'idanna sai na tsare shi rawahu bukhari bukhari ya rawaito shi to sharhin hadisin ku duba da kyau an abi hurairah ta radiyallahu anhu an samu daga abi hurairah yarda Allah ta tabbata a gare shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah ta'ala kala lalle Allah yace man adali waliyan wanda ya nuna kiyayya da masoyina anan wannan hadisin ɗan ɗan ɗariƙa suke kafewa man adali waliyan wanda ya nuna kiyayya da waliyin waliyi to wane ne waliyin sai su ai waliyi ne waliyi iri biyu ne a sunna waliyil am da waliyil khas waliyil am kowa mai son Allah yana bin annabi waliyi ne ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai Allah ya ce alladhina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suka yi imani suna tsoron Allah su ne waliyan na Allah gaba daya masoyan Allah waliyul khas kuma shi kanshi bai san ba shi waliyin ne kawai yayi ibada yayi ibada ya kusanta ga Allah ya kusanta da Allah daga ya tambaya Allah sai ya bashi daga ya shiga cikin wata matsala Allah sai ya warware mai shine waliyul khas Allah ya zabe shi ya karrama shi bai ya iya tutiya da abin bai ya iya cewa ni zan yi kaza kuma in yayi a'a karamal wannan da kuka ji ana cewa mu'jiza ta annabawa ce karama ta masoya Allah wanda suka yi tsanani da san Allah su ma ba su iya tutiya da ita zan yi kaza in yi a'a amma annabawa su suke tutiya da mu'jizarsu zan iya kaza iya yi amma karama kai baka isa baka ce kai kai kaza kai ba haka nan bane to faqad azantuhu bil harb wanda yaga mai tsoron Allah mai bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama yake mishi kiyayya to kamar Allah ya ce ya huto da shi da Allah da suke yaki sai Allah yake gaya maka ya ake kusanta gare shi ya ce wa ma ta ƙarraba ilayya abdin abdi bawa na bai kusanta ba gare ni bishai inda wani abu a habbu ilayya mafi soyuwa gare ni min maftaratuhu alai tamkar abin da na farlanta mai abubuwan da Allah ya farlanta Allah ya yi so ya yi son su ka dinga kusanta da su sallah azumi zakka duk abin da yake wajibi ne kai to Allah ya yi in kana yin su Allah ya yi so ka yi kusanta ga Allah da su kuma in kai yisin wala ya zali abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil bawa na bai kushe bai na kusanta da ni da yawan nafilfiloli in kai sallah akwai nafilfilolinta in kai azumin ramadan akwai na filfilolin shi in kai saraka zakka ta dukiya akwai na filfilolin ta sarakokin saura sarakai to dukkansu in kana na filfilolinsu hatta uhibbu har sai na so mutum in ku Allah ya so ka shikenan daga sama zai kiran jibrilu in Allah ya so mutum sai ya kiran jibrilu sai mala'ikun sama ta bakwai su haɗi su suma sai Allah ya ce ma jibril inni uhibbu fulan ina son wani kai ma ka so shi sai jibril ya soka sai mala'iku su falwado su ce ma za ƙala rabbuna don tsoro ne ni ubangijinmu ya ce jibril sai ya gaya musu Allah yana son wani dan wani na gari kaza ƙasa kaza kuma ku so shi sai mala'ikun su dinga son ka sai mala'ikun sama ta shida su ji murya da hami wani zance wani ko gunguni gunguni sai su tambayi 'yan sama ta bakwai ma za ƙala rabbuna ubangijinmu mi ya ce sai su ce Allah ya ce yana son wani kuma ku so shi sai so shi na sama ta biyar su ma su ji su tambaya su haɗi su gaya musu hal a zo sama ta duniya kuma sai a ɗora maka soyuwa a bisa huskar ƙasa kowa in ya ganka ma son ka yake saboda komawa ka ga Allah subhanahu wataala to akasin wannan shi ma haka nan in Allah ya kika kuma a ɗora ma kiyayya a bisa huskar ƙasa Allah kiyaye to kun ji kana abin da biyan farillar Allah kuma kana na filfiloli in Allah ya soka kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wannan gurin yana da takatsantsan kwarai saboda ƴan galgajiya suka ce wai Allah zai zama wai jinka waliyi Allah ne jin shi Allah ne ganin shi Allah ne hannun shi Allah ne kawai shi to ku duba ku ji wannan fasarar ai wannan fasarar ma huta daga musulunci ne abinda ake nihi zan tsare ganin nan naka ba zai dinga kallon haram ba kullum akwai mutanen da kallon su kullum daga fulafulai na batsa sai zuwa kallon kiɗi sai zuwa kallon duk abin da Allah baya so wata film ɗin shaidan ma kumya yake ya kalla amma tana nan a cikin saluloli ana kallo to in Allah ya so ka zai tsare ka idanuwan zai tsare ma idanuwan ka ba za ka dinga kallon wannan ba eh kenan ya ce kuntu sam'uhu lazi yasma'u bi zan tsare jin shi ba zai dinga jin ba duk abin da yake na haramun ne sai kaga kidi yana tada ma hankali baka san kidi kuma annabi ya ce wa muzbar nan guda biyu bisa haduwa a zuciyar mutum san kidi da san karatun qur'ani in ka ji zuciyar ka tana san kidi kai awa guda kana sauraron kidi to baka iya awa guda kana sauraron qur'ani yayi kidin ya kore qur'anin a zuciyarka in ku kana awa guda kana sauraron qur'ani to ya kore kidi zaka ji daga an fara kidi zuciya ka bata so Allah ya tsare zuciya wa basaruhu alladhi yabsuru bihi da ganin shi da yake kallo da shi wa yaduhu allati yabtushu biha da hannun shi da yake kamawa Allah zai tsare ba za ta dinga kama haram ba ba za ta je ta damko haram ba Allah ya tsare wannan hannun wa rijluhu allati yamshi biha da kawar shi da yake tahiya da ita Allah ya tsare ta ba za ta taka ba ta je kudin gurin haramun ya tsare ta sai mai wannan wanda ya kai wannan matsayin shine Allah ya ce wala in sa'alani la utiyanna wallahi in ya roke ni abu sai na bashi wala in ista'adani la uidanna in ya nemi tsari da ni akan wani abu sai na tsare shi to shine sharhin wannan hadisin rawahu bukhari bukhari ya rawaito shi wallahu ta'ala a'lam al hadith at-tasi wa 34 hadisi na 39 an ibn Abbas an samo shi daga ibn Abbas radiyallahu anhu ma yarda Allah ta tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah tajawaza li an ummati Allah ya kyale mu daga al'ummata da ni al-khata'u kuskure wan nisyan da mantuwa wa mastakrihu alaihi da abinda aka tilasta mu akan shi hadisun hasanun hadisi ne hasan rawahu ibn maja wal baihaqi wa ghayruhuma ibn maja ya rawaito shi bakin hadisin kenan sharhin shi an ibn abbas wane ne ibn abbas shine abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yarda Allah tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci inna allaha lalle Allah tajawaza li an ummati ya kauda kai ya kyale mu da ni da al'ummata wannan abubuwan alhata'u kuskure in ka yi abu akan kuskure daraja ce ta annabi muhammadu da ya roƙa mu gurin Allah ka yi abu akan kuskure Allah ya yahe maka ya kau da kai wa nisyan da mantuwa mancewa kai ba da gangan bane azumi ne ake kawai da sai da ka tashi sai ka dauki moda guda ka sha ruwanka da ka sha sai ka tuna ashe azumi nake annabi yace Allah ne ya shayar da kai sai ka ci gaba da azuminka a mantuwa ne ba da gangan bane ba ba ka kwalkwata ruwa ba kuma ka ce daga mancewa ce kai wa mastakurihu alai da abinda aka tilasta mu akan shi amma tilasta mutuwa a zare takobi a ce faɗi kaza in baka faɗi ba za a kashe ka sai ka faɗi shikenan an barka kuma Allah ya gafarta ma hadisin Ammar bin Yasir lokacin da suka kashe uwar shi suka kashe baban shi a gaban shi uwar shi Sumayya da ciki aka tirtsa mata mashi suka ɗarme baban shi suka shaƙe wai sai ya ce hubal shi ko yana cewa la ilaha illallah suka zo gurin ammar sun daddarme shi suka ce ya ce hubal sai ya ce musu hubal sai suka kyale shi sai bancin wannan sai ga annabi ya zo aka tattara sumayya da baban nasu sai ammar ya ce ya rasulallah ya zan yi in kalle ka na ambaci sunan hubal a gabansu sahabbai suka rude ammar ya ce hubal a gabansu suka kyale shi to kun san abinda annabi ya ce mala'al iman mala'al iman ammar ila bashashatihi imani ya cika cikin ammar har zuwa bargon kashin shi gobe ma in suka ma haka ga ya musu su kyale ka ba a kore mai ba imani an tilasta musu ne wannan shine sharhin wannan hadisin wallahu ta'ala al hadisul arba'un hadisi na arba'in an ibn umar an samo daga ibn umar radiyallahu anhu ma yarda Allah ta tabbata a gare su kala yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi mankibi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kama kafada ta fa kala sai yace mini kun fi dunya ka annaka garibun ka zamanto a duniya kamar bako au abir sabilin ko dan fucewa wanda iya hucewa abir sabilin mai yanke hanya kawai ya huce ya sabka ya huce dan tafiya wa kana ibnu umar radiyallahu anhu ma ya kuli shi kuma ibnu umar ya zamanto iya cewa idza amsaita in ka maraita fala tantazir sabah kakkai tsammanin zaka kai mar sahiya kakkai tsimin sahiya wa idza asbahata in ka wayi gari kai sahiya fala tantazirul masa kakkai tsammanin zaka kai marece wa khudh min sihatika limaradika ka kama aikin kirki a lokacin da kake da lahiya kamun rishin lahiya ya zo maka wa min hayatika kuma ka kama aikin kirki a rayuwarka limautika kamun mutuwarka ta zo rawahu bukhari bukhari ya rawaito shi kashin baki kenan sharhin hadisin hadisi na 40 an ibn umar an samo shi daga ibn umar abdullahi ibn umar ko radiyallahu anhu ma yarda Allah tabbata a gare shi da shi da baban kala ya ce a hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mankibi shi yaro ne sai annabi ya kama kafaɗar shi haka ya kama kafaɗar shi sai yake ce mishi faƙala ya ce mishi kun fi duniya ka annaka garibun au abir sabil duniyan nan ka zamanto a cikinta ka annaka garibun kamar bako au abir sabilin ko ɗan hucewa ɗan hucewa bako ne ya zo gari ya sabka kullum kayan shi a ɗarmi sau yake huce shi ta shi ko ko kuma a'a mai wucewa ne ya sabka a wani gari zai wuce to haka ne mu a nan duniya ka zaman to haka ya gaya ma ya gaya ma ibnu umar annabi ya gaya mai wannan to da ya girma kuma wa kana ibnu umar in da ya girma radiyallahu anhu ma rala tabata gare shi ya kuli yana ce ma mutane wannan kuma magana ibnu umar ce ba annabin bane yake cewa idan amsaita in kama raita a rayuwarka falatan tazur saba kakkai tsamanin zaka kai gobe da sai ba mamaki cikin daren nan zaka mutu haka kuma idan asbata in ka wayi garin falatan tazurul masaka kai tsammanin zaka kai za kai marece ka gani duk da lokacin da ka samu kanka baka shirya ba wallahi zaka ji ka cikin kabari wa kam min fatan yamshi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri nawa saurayi zai huto ya wayi gari ko ya mareta lahiya lau sahiya ta waye lahiya lau ashe shi tuni an hudo likafanin shi kasuwa shi ko bai sani ba dan lokacin da ake tsima yayi kuma aje a sayo likafanin a zo a binne shi saboda duniya bata da garanti na dawama shi yasa sai ibnu umar yake cewa wa khuz min sihhatika limaradika wallahi ka kama aikin kirki lokacin da kake lahiya kalau kullun kai ta aikin kirki kamun rashin lahiya ka taso wa min hayatika limautika kai aikin kirki da yawa a rayuwarka kamun mutuwa ka tazo rawahu bukhari bukhari ya rawaito shi wannan hadisin wannan shine sharhin shi wallahu ta'ala a'lam al hadith al hadi wa 40 hadisi na 41 an abi muhammadin an samo daga baban muhammad abdullahi bin amaru amarin bin abba bin as shi shine abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhu ma yarda Allah tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku baya cika hatta yakunu hatta yakuna hawahu taba'an lima shi'tu bihi har sai san ran shi ya zamanto daidai da abin da nazo da shi hadisin sahihun hadisi ne ingatacce rawainahu fi kitabul hujja an samu shi a cikin kitabul hujja bi isnadin sahihin da isnadi ingatacce kawai wannan shine kashin bakin sharhin shi an abi muhammad an samu daga baban muhammad abdullahi ibn amr ibn umar ibn as abdullahi dan amr ibn as radiyallahu anhu yarra tabbata a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce la yu'minu ahadukum da sahi mun yi bayani akan wannan ko irin la yu'minu wannan ba kore imanin bane duka yake a a cikan imanin ne ake korewa imanin ɗayan ku baya cika ba imanin ba ɗayan ku bai imani ba a'a imanin ɗayan ku baya cika hatta ya kuna hawahu ta ba'al lima ji'tu bihi har sai san ran shi kun san san rai mugun abu ne sai ya sa ka ka dinga abubuwan da ba su bane to sai san ran ya zo kullun kai ranka abin da yake so abin da annabi ya zo da shi shikenan ka samu cikan imani san ranka abin da annabi ya zo da shi da abin da Allah da annabin shi suka ce shine san ranka in ka kai wannan matsayin wannan degiran to ka samu cikan imani hadisi ne sahihi wannan kenan shine sharhin shi wallahu ta'ala a'lam hadisi na karshe ko al hadisi sani wa 40 hadisi na 42 an anas an samo daga anas radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kuli yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce ya bin adam ya kai dan adam innaka ma da autani wa rajautani kai ko da yaushe ka roke ni ka kaunace ni gafartu laka alama kana minka wala ubali zan gafarta ma duk zunubin da yake gare ka ban kula ba ya bin adam ya kai dan adam law balagat zunubaka anana sama da zunubinka zai cika duniya ya kai sararin sama sun mastagafarta ni kuma ka nemi gafara ta gafartu laka sai in gafarta maka ya bin adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya kai da za ka zo mini da cikon ƙasa cikon ƙasar duniya da kuskure zunubinka ya cika duniya kai kaɗai ya kai sararin sama sun mallaki ta ni kuma ka gamu da ni sharaɗin la tushriku bi shay'an baka shirka da ni da komi baka tsahi baka gama bauta Allah da komi duk wani abubuwa baka yi da tsahi in ka gamu da ni a haka nan la ataituka bi qurabiha magfiratun da na zo maka da cikon ƙasan na gawara ka ciko min ƙasa da zunubi na ciko ma ƙasa da gafara rawahu turmuzi turmuzi ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun sahih yace hadisi ne mai kyau ingantacce kun ji kashi bakin hadisin ko al hadithu sani wa 40 hadisi na 42 an Anas ya zo daga Anas radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne kuma na sima na ji na ji ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kuli yana cewa ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ce hadisul kudusi kenan wanda yake zo ma annabi ta hanyar maholki ko ta hanyar ilhama ko ta hanyar maholki jibril shi kuma ƙur'ani yake kawowa hadisul kudusi ana aiko annabi ana aiko ma annabi shi ta hanyar maholki ko ta wahayin ilhama Allah ya ce ya bin adam ya kai dan adam innaka ma da autani wa rajautani kai ko da yaushe kake roƙona kana ƙaunata ta ko da yaushe kai ta roƙon Allah kana roƙon shi kuma kana ƙauna Allah gafartu laka sai in gafarta ma alama kana minka akan abin da yake da kanka na zunubi wala ubali ban kula ba kun ga wannan kalmai tana da muhimmanci wala ubali ban kula ba yanzu da zaka taka wani ya ji radadin takashin kawai wayo kace da Allah ya hakuri yace na gafarta ma ko ya ce ya yahe ma din amma dai ya ji radadin wata dan an tana ce wallahi wannan ran nan da wani ya taka mu wannan kawai kaga ya kula kenan to shi kuma Allah gafarar da zai ma wala ubali yace ban kula ba babu bibiku babu bi baya babu bita da kulli ya bin adam ya kai dan adam law balagat dhunubuka anana samai da ci zunubinka kai kadai zai cika duniyan nan ya kai sararin sama thumma astaghfarta li in ka nemi gafara ta gafartu laka Allah ya ce sai in gafarta ma abinda ba a so kaka kuskura baka neman gafarar ubangiji duk yanda shedan zai kada kaka saba ma Allah kai ma ka nemi gafarar ubangiji ka cika sharaɗin tuba guda shida ka nemi gafarar ubangiji duk yanda za a yi ko kowa shi kuke da shi ya kada ka ka kada shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace walayya millallah hatta tamillu Allah baya kosawa da gafarta muku sai in ku kun kosa da tuban in kace kai ni in nema koma zan yi kenan ka kosa ko to shikenan ya kada ka in so dubu nawa zai kada ka kai ma ka tuba so dubu nawa ka kada shi kuma Allah zai gafarta maka an gane ko ya bin adam ya dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya yace da zaka ci komin duniyan nan gaba daya da zunubinka na kai kadai ya cika duniya ya kai sararin sama kai daya sun malaki da ni kuma ka gamu da ni la tushriku bi shay'an baka tsahi da ni da komi sharadin kakka kuskura ka je ma Allah kana tsahi wani daurin layu kasurgumi mine kasurgumin laya da wani kiri da mine ne ku zubda shi ku zubda shi shirka ne kaga an kulla ma yaro wani bawa da kulle kulle kai ce wa kike cewa wa min sharrin nafasati fil uqad Allah ka tsare ni da mata masu kulli masu tohi a cikin kulli aka wani bawa ana kulli ana toha a cigaba a kulli wa zo a dora a darma a gindin yaro wai zai mai wani magani ke da kike cewa min sharrin nafasati fil uqad daga sharrin mai tohi a cikin kulli kuma ki ɗan rama ɗanki wannan abun musiba shirka Allah kiyaye idan sharaɗin ya tabbata kaje ma Allah baka shirka da shi Allah ya ce la'ataituka bi qurabiha maghfiratun da na zo ma da cikon ƙasar wannan na gafara na gafarta maka gaba ɗaya rawahu turmuzi turmuzi ya rawaito wannan hadisin wa qala hadisun hasanun sahihun yace hadisi ne mai kyau ingantacce haza ma na wannan shine ya saukaka gare mu wabillahi tawfiq muna roƙon Allah yayi mu muwafaka a cikin wannan al'amarin abinda muka faɗi na gaske na daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya shashe shi daga cikin zukatan mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh